أعوذ بالله السميع العليم والعزمة بالمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكة الباقية لا زالت إلى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أم المكتومين وأحكام المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني الحكمي الثاني الفاتح ورضي الله تعالى عن جوز الأدوات المذكورة والأقلام فمن الزهري الذي حكم الحكماني أبو الجار أبو الجبراني ورضي الله تعالى عن شيخ الأمري وقائدي وقائدي ومنازلي إلا شيخ الحاج والسداد الله أسأل أن يجعلنا من هذا السلام يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da shida ga watan takwas dubu biyu da sha takwas miladiya ta nan isa da iskarto islam za mu ci gaba da karanta iziya insha Allah wancan jiya muna kan talat ne mun tsaya akan wala ya juzu an yi talawa da rajul inda aka ne yi lahali man talaka ya salasa idan mutum ya ga mutumin da ya saki matarsa saki uku bai halatta ya aure ta dai mai sake ta koma wajen ba amma idan abokinsa ne idan mutum ya yi ne saboda zatin Allah saboda gudun wancan kan su fada cikin wani fitina ya sha bambam da kuma kamar aboki ko kamar a yi haɗin baki tsakaninsa in ma an yi haɗin baki tsakaninsa da mijin ne da yiwu ba to amma idan mutum yana ganin cewa za a iya kaɗawa cikin wata halaka to in daga baya ne in yi wannan ba za a zarge shi ba faslun ala firar salat kuma ita kanta matan ma a wancan ɗin idan kake ce ta yi iya lamarinta malamai suna cewa babu laifi amma shi mijin ya ba da kuɗi wa wani ya yi auren ta dan ya sake ta ta gawo domin shi ne suke kiransa taisin musta'a bunsurin aro ba ya da wannan ba amma idan mace mace da kanta to malamai da yawa sun yi rangwani ita ta san yadda za ta yi wani ya aure ta in ita ce ta yi ba za ta auren bai yi ba auren ya yi amma in namijin ne auren bai yi ba in mutum ne ya sa kansa shi kuma shi ma ba za ta auren bai yi ba auren ya yi za ta yi dawowa na na yawwa ni shi ne ba da kuɗin ne kira wani ci da Allah ga hadin da nake ciki ka auri matan nan da Allah ka aure ta sai ta ta dawo wajena auren bai yiwuwa wancan bai yiwuwa dawowa wajen su ma bai yiwuwa fasin ayat risalati wala hu ay lil mutallaq zawjatahu ar-raj'at illati tashhid ما لم تدخل في الخيبة الثالثة في الغرة أو الثانية في الأمة قال الشارع fasin fasali ana da risala ce ana da cikin risala wadahu ya samu ainihin lilmukan laƙi zaujatu shi wanda ya saki matarsa ya samu an ranta ake dawo da ita tallace ta iri wanda take yin haila wato ta yi haila ya fice ta sai ta yi haila da sai ta yi haila na biyu to in ya ga rike cewa na dawo da ita in yake ya dawo da ita ta dawo kuma a shari'a eh ta dawo in yace na dawo da ita to ta dawo to in ta ce ba ta dawo ba to sai an duba irin illan da yake mata tukuna amma in ba wani illa to in ya ce ta dawo ta dawo ko iyayen sun ce a to yanzu sun shiga cikin harkan Allah ne kuma ya amma ta dawo amma in ta shiga haila na uku ta yi mara kowace ko ce ta dawo ba ta dawo ba ne ko su ta dawo su dawo ba sai dai shiga cikin manema a ci gaba da neman ta da shi kuma da waɗansu samari ta ce ta sake zaɓarsa ba za ta dawo gidansa ba kuma illa an sake ɗaura aure ya biya sadaki ba biyan sadakin ne ba ma ba na ta yi ta dawo shi ne ko yawa sulhun raji ɗakin ita baiwa dama sake yi shi ne sakinta na ƙarshe idan an saki baiwa sake daya to za a iya dawowa da ita kafin shiga na biyu amma ta shiga jini na biyu to ba zai yi ba ita ma sai an sake dawowa da ita sai an sake abin nan an raja ake kome yanzu ku har zaune fi kulle tsalaƙi shi kome da mata miji ne ke mallaka haka a kowane saki idan na kasa adadu an salati idan sakin bai kai uku ba saki ɗaya ne da iya yin komai saki na biyu ne da iya yin komai amma saki uku ba komai mu ba ma da kanci haka yake saki na biyu ita kuma saki ɗaya ne ake mata komai saki na biyu shi kuma saki uku ne in bai ba shi ما لم يكن معه فداء أو ما لم يكن على وجه المباحة والفدية matuƙar sakin yana zama alawajin yana zama kome ne malin da kuma abu a alaƙin fida'i in aka ce saki ne na fida'u shi ne suke ce masa za ka ba ta wani abu kamar a ce ki fanshi kanki kamar wancan sakin na yawwa to in dai ba irin na ta fanshi kanta ba ne amma lai ya kuna alawazin mubara'ati ko na kubutarwa saki na kubutarwa أبرعته من صداقها على مقدم أو مؤخر أو كلاهما فهو ما أشار إليه بقوله أو لم يكن على وزن المبارعة والفدية فإنه يقع بائنا في كلتا هلتين أو إن قد يقول المبارعة والفدية كاكر كون أبو كوكما لا وقد يأخذ با وإنما كان له رجعة وإن من دي يزمها كانت وإن قبع كده وغربيه يترسل وإنما كان له رجعة yana iya kome da mace ne malam tan abin iddata domin wannan sakin guda biyu ana kiran su ba'i shi kuma ba'i ne saki ba'i ne to ba ba ba kome in ma an zo an gyara ta sai an yi sake risi dauran aure bayan lafin sun kai wanne ne da binci
al-mubara kubutan kamar maganar sadaki kenan na mun shi ta yasa kima din da shi take biyu har yanzu na kafe da ita da ya cika na na sai su bukace su dawo auren su na ta shiga ta shiga jini uku misali sai shi bai da mutum dawo da ita na zama har kaga zai biya su daki kenan dole sai zama ita ba shi kudin su daki ne biya na ya auren su an tabayar yayi kai da ce ta yafe ne ba hadisi saboda haƙƙin Allah na ciki na wani ana kanan na wurin jafin malam kan ƙadil iddatu zai iya dawowa da mutum matuƙan iddatu bai kare ba da annan isu matuƙan da sautai ne domin igiyar yayin auren yana tsakanin ma'aurata guda biyu ne lakan kafin ma duna salasi ba ta yankewa matuƙan ba sarki uku ba ne wato tana lura ce a kan ya idan lam yakun ma'ahu fida'an in babu fida'in tare da ita malam kan qadil iddat matuƙan iddat ta kare war raj'atu ita kuma wanda ake maka komai ta kunu bin niyyati ma alqawli aw bin niyyati duna alqawli in an ce komai to kome yana kasancewa ne da niyya tare da faɗa a baki abubuwan ya su yunan kawai ko kuma za ka iya cewa ka komo da ita a zuciyarka kawai ba sai ka faɗa ba ba inna wa fi nafsihi idan ya yi niyya cikin kansa annahu rajaha ya rajaha ya dawo da ita ba kansa rajatu shikenan yayi ko da bai faɗa ba ko da bai faɗa ba da ya yi niyya to wannan yana shi ne ake son in aka sakin a ɗan tsaya a gida a gani la'allallah ya hadisu ba da zalika an ba eh la'allallah ya hadisu ba da zalika an ba zai yi ubangiji ya kawo a samu wata mafita a kan zaman da za ta yi a gidan a gidan yau idda gidan ke eh zai matukan ba illa in ya ce na bi fahishatan mubayyana Aisha ta mu bayyana wanda ba a yarda ta yi zama a gidan ta yi a nisansa ne ta yi wa na idda ba sai ta yi abu guda biyu suke ce mata Aisha ta mu bayyana zagin iyaye wannan ba ta zauna ba da kawai ta je ta yi a gidansu Eh, ko kuma fasika ce wannan shine illa an ya ce annabi fashi ta mubayyana malamai haka suke cewa yawa mata za ta zagi iyayen miji to fasika ce da kuma fasikan mai neman maza to shi ma ba a barin cikin in dai wannan abun an ya riga ya bayyana kawai to ta fita ba wata yi cikin gida ba amma in wani rikici ne daban an yi ta yi idda a gida eh wajen ciyarwa idan akwai ciki da sauransu zai iya ce da zama zai ba iya ce da idan saboda ciyarwa wani abu ne daban amma akwai kwakwato da na dole to ai waɗansu ma a kan ciyarwa ne ake faɗa ma ake rabu to akwai kuma na ɓangaren ciki ko ɗan da ka haifa ka ce da ita to a nan akwai matsaloli a kai matsalan daga ciki shehu jami yana magana cewa idan mutum in mutum ya kasance ya haifi mata amin ya auri mata ta haihu matsalan a ce ce da ita dole saboda aure sai jana ce babu dole ciki saboda kai da ita duk gaba ki ɗaya ɗanku ne kuma Allah ya bayar da ita ma tana da haƙƙi ciki saboda haka ba sai kariya ba amma wani so jami ya kaɗaita da wannan hukuncin a malikar shi ma na shi nan abu da ake nufi da raka dawa da mace abin da ya tundunan ƙauli ya yi niyya ba tare da faɗa ba kawai in tana nan da ka ɗanka ko ka shiga ɗaki shi ne kada da niyan komen in ka yi ba da niyan komen yawwa in ka shiga ɗakin da niyan komen ba ya kace na dawo da ke ba wala ka kama ta misali ko ka sa ta wani aiki duk yayi bayan wajen nafsi annahu raja'a faqad sa raja'atu bima bainahu wa bainal lahi ta'ala tsakanin da ubangiji yayi walau in farara lafu da ya kadaitar da lafazin duna niyyati ba niyya lamma sa da muraja'atu ka gani da ya kadaita yayi magana lafazin amma ba niyya ya ce ya dawo da ita amma bai niyya ba Allah harshen ya ce to na dawo da ita amma bai niyya ba ba ta karɓa ba lamma sa har lahu raja shi da ila rojuin bai yi ba fi ma bayyana hu bayyana lahi tsakaninsa da Allah amma walwato biduni ya ce ya kwanta da ita ba tare da ya yi niyya ba la ya kunu raja'atan aidan kaji kuma eh tana gidan kuma sai je kwanta da ita ba da niyyar ya dawo da ita ba ko walwato biduni ya ce ba tare da ya yi niyyar dawo da ita ba la ya kunu raja'atan baya ko baya zama raja'a walwaɗau haramun ya take ta haramun ne da ya hukunci ba manya hukunci manya wata da ishadi ana raja'aci kafa shaida akan ya dawo da ita kaulani zan suka guda biyu bil wujudi wal istibad wasu ce dole ne in ya dawo da ita shi ya dawo da ita wasu suka ce a an so ne ba dole ba wannan
da kafa shaida kafin saki ma'ana ya kira wasu ya ce ko zai wanci da kuma shaida wajen dawo da ita wanne ne
a wani dawa da jafi a yi wancan wani lokacin ana tsalle amma dawa da ya na bayyana cewa ya rage tana yana ɗaukar cewa an cire zargin wani abu. Ake bayyana wani an cire zargin wani abu tsakanin su. Ya tabbata da hakan ya ya dawo da ita. Da kun yi shiru a dinga kokwanton ko haka ne ko ba haka.
to kaga wannan ma ni walwadau bidun niyyati a wani hukunci ne da na ke rike da shi a kwakwalwa ta banda yanzu in dai ya kwanta da ita ta da ita in ya kama ta ma ya dawo da ita to shi kaga sai in da niyyar ta kome ni to kuwa in ma mutum ya hakan to ya zama shashashan a tsarkar wani a to mata tana halal a wajen ka koma matsayin haramun ne kai da da zai da yake shi jahilci ba abin da baya garawa Allah ya ce azabu tashin babu nasara mun fita daga nikawa kenan anan a dunkule albabu tashin babu nasara filbai filbai cikin sayi da sayarwa shi ma rikicinsa kuma yana da yawa rikicinsa yana da faɗi matuƙa da gaske waɗansu salatu arkani sayar sayarwa yana da rukunai guda uku al'awwal na farko ma ya dillo ala rigamin ƙauli abin da yake nuni akan rigar yarda min ƙauli daga sadaka ƙaulin bayan kamar faɗan alba'iz mai sayarwa ya ce bilituka na sayar maka wa ƙaunin mashtari da faɗan mai saya kuma ishtaraitu na saya shi kenan an kula kasuwanci shi kenan bi'ituka ishtaraitu shi ne wani tambaya wanda aka yi faɗi nan ake mun tambaya shekaran zai nebo mutum ne wani sayi ragon layya ya sayi shi dubu hamsin an sayar masa ragon da aka sayar masa ragon sai aka ce to tafi da ragon sai ta a ta sa ta zai zo ya dauka da ya tafi kafin gari yawa ya sayar ragon ya wuce sai aka kira shi aka ce to ragon da ka sayar aka sayar maka nan bayan sai ta a shi ta yawa ya yi ba ragon ya sayar shi ne su masu ragon suke tambaya da sai da aiki da rukuwa har shi din duhu na dukan duhu da ku za a zo a taya tun da ba ta da shi da za a zo a sayi ragon dubu sittin a hannunku tun da bai ɗauka ba za ku kira shi ku ce ragon ka an saya dubu sittin ko kuma za ku sayar ne kawai sai suka tun tsaye da ya suka shiru na su dama ba wani wanda ya san kan kasuwanci amma da za a zo a saya dubu sittin sayar wanda ya zo sayan da sai ta aiwata bai kawo kuɗi ba alhalin kuma amma da yake bala'i ne sun ce sun sayar mata kuma a shari'a haka ne to amma da yake dukkan su ba wanda yake tafiya kan shari'a ba wanda yake tafiya kan shari'a kowa na tafiya ne kawai kan son zuciyarsa ta a ƙa'idar shari'a idan ka ce ishtaraitu kaza ya ce da ya tuka na sayi wannan naira takwas sai ce na sayar maka ya cire ba yaro ba ne in yaro ne kuma ya zama mummayizi yana da tamiri an koya masa yaƙiya akwai wakilinsa yawwa ya iya kasuwancin kuma yana da tamiri to magana na kansa amma wawa ba ba shi isko ya saya ya sayar ba wanda bai zalaga ba wanda bai zalaga ba ya saya ba a sayar ba a shari'a ba ba ya sayarwa ba mara akwai abubuwa da yawa ne ya zanta min so tuka abin haka ne in dai shari'ar Allah da annabi ya saya asara na shi domin ko gidansa ya tafi shi zai iya mutuwa ya amma idan yanayin tsarin da kuke yi ne na kasuwanci to sai ku sani da kuku da yi ta kawai domin kowa da cikin tsarin Allah shi mai saya ba tsarin Allah yi ba kuma ba tsarin Allah yi ba amma a tsarin in dai shari'a kuke so zai tarkice kuka neme ta to na shi ne shi ne asara shi ne kaulul ba'i kamar yaron da kace na gaba akwai mai gidan shi ya ya yi wa qawlu mushtari ishtari aw fi'lin ko kuma aiki ka kawo naira ɗari in ɗauko in baka shi kenan ba magana sai ruwa wanne ya ce wannan kana kawowa sai na ɗauko na baka sai ka karba shi kenan ka tafi shi kenan ya yi يعني أو فعلي شيني أيكي كمعاقاتي كمن باير
akan magana aiki sai muka yi ciniki da wani da muka yi ciniki da wani zan mai designing din abu bayan na yi designing din ta kafin in tura mai sai na ji asali ba haka ake yin aikin a garin ba kamar yanzu farashin abuja daban na tasiri amma da da ya kuka yi
a farashin da ka sani yawa a farashin da ka sani yawa ka yarda da shi daga baya sai ka ga an hauka a garin ana yin shi a ta dubu arba'in kai kama a dubu goma sai ka ce ka fasa ƙarya kake a sai in ce zan iya ce mai tura duk wannan da ba ta ke nake a ƙarya dama shi kasuwanci haka ne ka haune a hauka wannan haka kasuwanci ya gada saboda haka yadda aka yi cinikin farko shi ne a yarda a yarda shi kenan duk wani kokonika kuma ka bata zai iya ɗaure ka kai babu dalili saboda shari'a ba ƙarya ba ne a tsani na biyu al'aqilu mai kulla kasuwancin wawal bayi wal mushtari al'ajir kulluwan kasuwanci shine alba'i wal mushtari wanda zai sayan da wanda zai sayar din yushtar an shartanta fi siyati bai'i cikin ingancin saye da sayarwa an ya kuna umayizan ya zama mutum ya san kuɗin abubuwan ko yana da tamyizi kawai fala yana ake dubai gairi wanda bai sani ba in yayi bai yi ba yawwa eh wala shira'uhu lisigari ko sayan ko mai saya din yaro ne aw jununi ko mahaukaci aw sukurin ko yana nayi aw na hau dalika ko makamanci wannan wala ya lazama bai'u sayar da kaya baya yiwa illa min mukallafin sai dai wajen bada sai dai bada wannan shine sharaɗan aikin masu kullawa da mai saya da mai sayarwa. A salis na uku, almakudu alaihi abin da aka kulla a kan shi ni zan sayar kai za ka saya to abin da za a sayar shi ne na uku ni zan sayar kai za ka saya abin da za a sayar kaga shi ne na uku wa huwa at-saman kuɗi wal masmunu da abin sayarwa shi ne abin shi ne abin da za a zaɓe as-saman wal masmunu da kayan kuɗi da kuɗin wa istaradu fihi ma an sharɗanta a cikin su amsu shuruɗin shi kuma yana da sharaɗi guda biyar a taharatu ya zamo dan sayar maka da abu ne karkace da ka bani da ka bani da giya ko za ka bani da kare ko za ka bani da abin da zai bai halatta ba fala yajizu bai'u najisin bai halatta a sayar da najasa ba kal'ajira ta kaman bayan gida wala muta najasin ko abu mai najasa layin kino ta ɗayyaru wanda bai halatta a tsarkake shi ba kamar an zuba giya a cikin mai kaddaiki kamar mai za a iya cirewa wani fari a cikin mai za a iya cirewa kaga wani duka sharaɗi ne na الثمن والمس والمسمون والمسمون والمسمن abubuwan da za a sayar din ya zamo abun kudin kenan bai halatta ba to kaga wadin ci ba wuduyi da yin aiki da shi in ta shari'an aiki na shari'a فلا يجوز بيع المحرم الاكل abin da ya haramta a ci shi bai haramta a sayar ba kalfaras kamar doki a mazhaban malikiya wal bagali da alfadari wal himari da jaki idan a sharafa alal mauci idan ya yi kusan mutuwa amma in ba mutuwa zai ba a haka za a saya tunda ana sayan doki halal ne don ana yin aiki da shi ana sayan alfadari halal ne ana sayan jaki halal ne amma idan yazo zai mutu yankawa za ka yi to ma'anarsa kenan
kamar masu lancin fata da jaki ba masu kasuwanci na fata jaki a to nan da jakunan suna mutuwa kafin a cire fata eh ko mutuwa ko ko yankawa ko da ba yankawa eh ana yankawa
wa to wayannan duka baki daya فلا يجوز البيع المحرم محرم الأكل zaki haram ne a ci shi doki ma a mazan malikiya haram ne a ci shi alfadari na haka himarun luhashi ta ga shi halal yanzu za a sharafa almasu ba adamun nahi da kuma rashin hanin warada ya yi fi ainihi cikin ainihin dabban fala yajuzu bai'ul kalim bi halaka ba sai kare wal qudratu ala taslimihi da iko ala taslimihi da mika shi fala yajuzu bai'ul abi bai halatta a sayar da bawan da ya gudu ba domin baya hannu na sayar maka da bawa na da ya gudu zan maka sauki sai ka nemi shi a to ka mu wani ke sauwa da in na san maka ana sayarwa ko sai gashi nan duk da aka shari'a ba ta ba saboda da shi cinikin kifi a ruwa duk dai in ba kama ba
duk ba a saya amma kaga abin da ya faɗa maka kenan amma ban za ka koma can daga shin yanzu kashin shi ne taki ai kaga yanzu shi ne taki to kaga amfanin da yake yi a nan gurin kuma an yarda amma mujarradin sa wani faɗa maka yanayin nassin nan da yanzu ai na jasa ai na jasa ne to abinda abinda فلا يجوز بيع الكلب هكذا يقول بيع حالته أشد kare ba to kaga shi ma kare ai akwai ma'azumi karen gadi karen farauta duk ana siyarwa amma ana nufi a nan wani irin kare ne bai halatta a siyar ba wa in kana ma'azunan fi kitabi ne sai da musu da sani ikici na uhulin dare aulin manafi aulin dafa da mudare wa sharfi a cikin shiro ilbai alƙudar ta ala taslimi wa in kana sharfi lumubi alƙudar ta ala taslimi idan la yajuzu bai al'adati bi faqad ash-shart wa huwa al-qudratu ala at-taslim wa kadha la yajuzu al-bay' al-ba'ir ash-shari' لازم وجه تحصيل عليه وعدم معرفة ما به من العيوب كما لا يجوز بيع السمك في الماء لفقد الشرك وكذا دو أبن بهلك بسيدة تاني بهلك بابا تو إن أنت يا فا أنت كان سيد مطمئن يمشي zan sai kare saboda gadi to in ka sayan akwai illa na gani a cikin wani littafi ne na imam da gazari ne karen da aka yarda ka yi kiwo da shi ko ka yi maka gaji gida in ka saye shi kowane rana za a cire kamar jabal hudin daga cikin aikin ka na lada
duk da ma an yarda da shi an yarda da shi hanyar da shi amma kowane rana za a cire maka kamar jabal ubudi a cikin aikin ka na lada na mutum ba ladan shi nan in ba lada mun bai da lada kuma da za a dinga cire kamar haka to da da da da abin da ya replacement da cikin gurin wani kudin da ya tasiri da kana da iko akan sallama da shi bai halatta ba sai bai ul'abiki to amma an yi rahusa a sayan karan na abin nan a gaba an yi rahusa amma wannan bai ul'abiki sayan bawa ku zace ba a yarda ba ba irin sharidi ba a yarda ba raƙumin da ya gudu a sayi shi ma ba a yarda ba wasu kamar filmari shi ma ba a yarda ba sai ya gawa hannu والإله بكل من الثمن والمسموم يزمو أنا سندا دكتن أبون كدن لكدن سين يزمو أبون دا سير مكا كاسر كما أبون دا سير مكا كاسر كدن kar ya zama ma'alumu bil majhul ko majhul bil ma'lum ni na san kayana amma ban san kudin sayar kudin sa ba kai kuma ka san kuɗin ka aka san abin da ya ka saya ba gayu ba a ya zama duk mun samu ilimi wannan zan sayar maka kaya na ne kaga mulkan kenan sannan kuma zan sayar maka da naira ɗari kai kuma ka san za ka sayi shi da naira ɗari ne kuma ruwa ne karka ce to ai na saya ni ban san me ba ma'anan magana kenan kai ka saya kai da ka saya amma me ba ka san me ba kaga ma'alum bil majhul kira ni na san abin da na sayar maka na sayar maka ruwa ne kai kuma kana zaton kana jirgi bai ma yi bai yi ba ne sai an canza shi na na an hana an hana a yin shari'a ba ce ta a tsari masu kawo su shigo kasuwar su ji irin abin da yake cikin garin saboda su ma Allah ya ba su masu arziki. فالجهاد بهما او باحدهما مبطل idan kai ya jahilci abin da zai siya shi kuma ya jahilci da wani kudin da za a bashi to kasuwancin ya baci نسر أن يشتري بزينة حجر مجهول بزينة حجر مجهول وتراب السواجين مثال مثل يسعى بزينة حجر au dutse majahuli au na dutse majahuli shi kuma ya sayar masa turabus sawadina irin kasan da aka aka aka aka rini aka rina din eh shi kuma ya sayar masa da wannan kai ya ba da wancan mizanin irin wannan sai mu'aƙa din shi ma bai yi ba فصل فصل يحرم ربا الفضل أن حرمت ربا نا الفضل في فيتيا وهو الزيادة شيني قاري وربا النساء أقوي ربا الفضل أقوي كما ربا النساء to an haramta ribar fadali ko wa ziyaratu shine ƙari wa ribar nisa da ribar nisa wa huwa ta'khir shine jinkiri shi ribar fadal a take ake yi da ribar nisa kuma zuwa zan ba ka naira dubu goma in ka tashi bani ka bani dubu goma sha ɗaya ko da ɗari ɗaya saboda jinkirin biya shine shine ribar nisa bai halatta ba wa ta'khirun naqdi jinkiri wajen bayarwa wa zahabu wal fiddati shine zinari da azurfa fala yuzu bai bai da rahamaini bi salati bai halatta ba a sayar da dirhami guda biyu da salatati da dirhami guda uku dirhamai dirhamai bi salatatin da dirhami guda uku wala bai da dirhami bi dirhami ko kuma dirhami da dirhami ko saya ne dalili ila yomin zuwa wani rana au sa'atin ko sa'a masalan misali wa bai wani murada hati ja'izi bai wani murabaha shi sil'aji في بيع المرابحة جائز وحقيقة بيع السلعة بالثمن اشتراها بهما زيادة الرفع المعلوم يتفقان عليه الربا سيد كايا الربا شي جائز لكن الأحب أما ما في سوى خلافه لكثرة البيان على البائع saboda yawan bayani ga mai sayarwa fiye a cikinsa misalinsa yin za ka sayar da kayanka da kuɗi za ka sayar da kayanka musamman ishtara hadihi ma a ziyartar rabi ka saya da shi ne tare da ƙarin riba ma'alumin amma sanannen riba eh wannan ya saye kaza to na baka riba kaza na saya a kansa ake nufi na lakin al'abu amma abin da aka fi so amma kuma ku ittifaki a kai khilafin min bai'ul musawa musawa mutum wa inna ma kana al-bai'u murabu marjuhan da kasaratu wujudul bayan alal ba'i fi zai zamo أحب الخ... لكن الأحب ما في سيوة خلاف موسى فانسا لكثرة البيان سبب يوم بيان على البائي أكم من سيروة في تكنسا فربما ينسى ما يضر domin zai iya yi wa ya manci abin da zai cutar au ya su ko ya yi rakkanuwa fahimta kilu zina hankalinsa ya fita min shaikin daga wani abu ila gairi zuwa waninsa to wala yajuzu bai halatta ba bai tadlis sayan kaya wanda aka aka jona abu mai kyau da mara kyau shine tadlis wa kitman al-aib al shine mutum ya koyi aibin kayan sayarwarsa kamar gwanjo ne akwai wani gurin da ya huje shi mai gurin yana kokarin zuwa kana kokarin ka zuwa markar da gurin don ka cinikin ta canza to haramun
kamar siyan notice na ba notice kamar yanzu a misali akwai mutane da suke kawo electronics daga lagos idan suka kawo sai su ce ke za ka siya amma ba za ka gwada ba ba za ka bincika abin ba idan ya yi kyau ka ci bulus idan bai yi kyau ba ka yi asarar kuɗinka kamar kwamfuta haka ana kawo notice kamar su ok notice na gani a gani wannan haram haram kasuwanci in gwanjo ne a tsaye shi a tare da mai kyau da mara kyau ka sani wannan hanyar da amma wannan haka kawai ka zo ka saya kawai ka yi ciniki da ka ta yi ba ma'anunin ma'anunin da dukkan kowa wanda san me ake sai kanka ba kana da gaskiya ba to shi sharadin sayan kaya ka san me ka saya ba shi ne al'akir alai ba ka san me ka saya na sayi lafiyayye ne a na sayi shi da rashin lafiya saboda haka na sayi shi da rashin lafiya kuwa ai ba zan sa kuɗi da yawa ba in na sayi shi da lafiya kuwa zan duba irin kuɗin da aka ce a sayar da shi a wannan lokacin ko ko ba ku wani amma wannan bai halarta ya sani ba bai san tsarin sayan kamar yanzu a sani ni haka ba sani na siya a baya a irin wannan sai ka tuba kar da tsarin ba shi ne gaskiya ba ko na kamar masu kuma kamar sun kaji haka na su yi kamar shi ne ta dalili haramun ba shi ne abin da ya faru kan sai na umaru ba ai na yi wannan magana ko sai na umaru bin lafadari ya fita zai tafi kasuwa zai tafi masallaci sai ɗaya da uwa suna rikici akan abin sayarwa ita uwar tana cewa a zuba ruwa a cikin abin sayarwa saboda in ya ɗan yi danshi zai ɗan kumbura a shi ne su sai yar ta ce to ai umaru ya hana sai ta kuma uwar ta ce to umaru yana nan ne sai yar ta ce ai allah umaru yana nan sai sai na umaru ya wuce ta masallaci bayan da ke masallaci da aka yi da sallah sai kira ɗansa sai ce bai fi gidan can ka bincika wanda yake faruwa da ya zo bincika sai samu wannan rikicin kamar yadda ya jin to sai sai na mara ce wa ɗan ya auri wannan yarinyar lallai za ta haifi ɗan da zai rike niyya ai shi ne sai na mara ya sa ya auri wannan yarinya saboda gaskiyarsa ita kuma ta haifi yar da ta haifi umar bin abdulaziz ya karka da nishi an magana shi na kasuwa yana sa hannu a cikin awu in ya fitar da hannun ya gaya yi don shi wannan shi ake kira ka da nishi kowace tsara ya yi da sila anil mushtari shi ne ta koyewa mai saya illar aibin da ke cikin kaya wa ya ji ko alal ba'i al-ikhbaru mai sai da kaya ya kamata ya wajibi ne a kan su ya bayar da labari da kullu shayi da kowane irin abu idan a habara bil mushtari in mai sayen ya ji labarin illan abu Allah ta gabatu zai ji ba son abun sosai saboda illan to wannan kayan gaskiya ce gaskiya ne gwanjo ne amma ciki a wani wuri ka ya ɗanci amma na gyara sai dai ba za ta gane gyaran ba ne ba wai tun da ba zai gane gyaran kawai ya kai mai shiru in ya kalla ya kalla kawai da kyau to sai siya ba wannan sunan shi ta dalili bai ji ba alayya an yi bayyana annahu al'ada ala kaza kuma wajibi ne a gari shi bai cewa ya yi kullum abin akan kaza ne wani kada anan kaza shi ma ya yarda akan kaza wallahu alam Allah shi ne mafi sani to dole a yi tafiyar akan haka don an yi haka to shi ne aka sami abin da ake bukata wallahu alam za mu tsaya a wurasa tun da shi karatun su zai ba mu wani abu daban a kan gado ne kuma za mu tattauna kansa daban insha Allah to ba za mu shiga da shi wannan bayan ba za mu bar shi zuwa gobe in Allah ya yarda ko da kuma tambaya kai Rarrafe ne nisa ke na kan zan bayar ba. Zan ba ka bashi naira dubu goma. yaushe za ka biya ne a rana to shi ke za ka kara min yara da shi ne ridan misali a ta'akhir jinkirin bayarwa idan misali ba ni ba shi an jima in ba ka ne sai ta a ni kuɗi na na kasuwa ne ina canji ne misali an jima kuma mai kaya zo ni goma sai ba sai dai in ka ja ɗaliban da aka kawo wani abu ko ya yaji filin ya bayar amma da sharaɗin za a yi ƙari shi ake kira riban nisa na? eh kuma yana kwamfar haramci abin da yake yiwuwa wanda zai zamo ba haramci wallahu alam shi ne ya zamo idan zan ba ka loan ɗin mashin zan ba ka a dubu ɗari misali to in yarda duk abin da ya same ka na tsautsayi muna tare amma kuɗi ya kawai za ka kama ko ta fanjama ko ta da wannan karya ne yawa amma idan akwai in wani abu ya same ka na haɗari to ni ma na ciki to nan ba komai yawa amma ka cire kanka kawai kuɗin kawai da haramun
na ko mutum bayan da zai kamar ya ba kamar ba ya wani aiki da zai sai aka ba shi dama taimako ne ko abin ta ya fita kuma ga babin taimakon ne
shi wai matukin kamar yanzu a misali ni ne sai in karɓa a hannun shi in yarda ya ci kuɗin shi ya zalunce ni amma kamar mazuro ne ni ban fahimci abin da kuke nufi ba yawanci kamar wanda aka ba mu loan din haka yana loan din shi ya ya riga ya san wannan ka'ida da addini In aka jinkirta a kara din an riga an shiga babin zai to sai ya zama na shi zai zauna ne a babin larura wancan na zalunce shi kenan shi da yake ta tara wannan kuɗi wani mashin ya ce ba ba wani wata wannan ka'ida kai kuma kalli baya da za ka yi a za ka saka a yana karɓar kuɗin lon ma a wannan sharaɗi kuma ya zama mako in ba yadda za ka yi na barci ma za ka karɓe shi in ba yadda za ka yi a sa maka eh, riban ajiya ce ga kuɗi za mu baka miliyan ɗaya amma sai ka ka mana kaza ba yadda za ka yi to ka karɓa eh wannan ba damuwa amma inda yadda za ka yi kai kanka ka ba haramun sai haramun saboda shari'a kullum tana lura da me yasa ka yi kai eh aka sa ka ka ci naman kare ko naman alhazir bayan ta zama ya mutu shari'a kuma ce idan maka ka ci halal ta ya ga kamar ne surra zai ba da ne sala'adin mala'isin alaihi amma inda yadda za ka yi aka ba ka kuɗin loan aka ƙara maka ka ɗauka kuma akwai da za ka ci haramun haramun ka karɓa kamar yanzu aka ramta da irin grant da world bank suke barwa na partnership na farfaɗo da ƙananan masana'antu sai su ɗauki mutum haka su ce ko yana da non-governmental organization za su turo mai da kuɗin ya zama ya buɗe microfinance bank amma microfinance bank ɗin nan nashi ba islamic banking system ba ne ba non-interest money ba ne na zane za ka dinga ba wa mutane a irin modern system saboda amma za ka taimaki mutane saboda ya zama to suna empowerment suna sana'o'in hannu tunda akwai NGO din da World Bank suke ba su irin wa'annan yaya shi mutum zai iya shiga saboda ya samar wa wasu sana'o'i a hannunsu
a ba wannan ne abin dubawa ba sai duba kai ɗin ya kake ci gaban ka ne ko ci gaban waɗansu al'umma dan ka ɓoye na ka
a misali idan mutum ai kai za ka karba kai za ka karba ai ba za ka san da ke zan tsaye waɗansu ba kai din da ka ego abu talauci ne ya sa ka bayar da za ka yi ka karɓo shi a sai da aka bada sai da aka bada mutane su
za a ji kana wadace za ka iya yin wannan abin da kanka kai eh ba za ka iya yi ba to amma za ka iya yin jifan su biyu da dutse ɗaya sai ka faɗa waye mai jifa ba shi ba sai an ga tsaya wanda mutum na ba ka da hannu za ka yi jifa ne ma'ana ya kuɓuta da kuɓuta
a sai ka gani shi addini kullum ka yana farawa da kan mutumin da za a yi mu'amala da shi da kanka da a fara tukuna in aka ga mu'amalar da kai in aka zo kanka kai ne hadarinka kai ma ba rawar da ne manufa kake nema kama ka daddale waɗansu ka samu naka ka yada shi kake nufi eh
ai ban gane ka ba eh shi ai shari'a ba mar wayo duk inda ka kewayo da kallon ka domin gudu zai baka mahalli misali ni ne hukunci ɗaya ne ba muna tafiya ne ga baki ɗaya ba mu da ruwa ba mu da abin sha amin ba mu da abinci yunwa ya same mu kai ne shugaban tafiya abin da yake hannunka ya ƙare ba wani abin da za ka iya yi da tun da ba abin da za ka iya yi yaya za ka yi za ka ci nama mushi eh ayyar za ka ci nama mushi kai ma za ka iya ci saboda babu da ya halatta kama ka san cewa daga an samu kuma halin zanna ya zama haram
aka nufa la'ayi na su kamar da deviation ne mission ne kamar yadda aka fi daga yanzu kowa mai ne ne ai kai akan shari'a ta ce ta kan kai mai ta shari'a ta na haka ta ga mai tsalle-tsallen ka na na shi ma in ka tsaya inda khari ke shi duk wanda ya koya abinci dan yi tsada ya kar shi ma haramun
kaman mutum ya kawo shi a lokacin ya sayo da sauki yana sassaitawa ya gudu abincin ya tashi zai ya ƙara ma nashi mutum da ya na abin da ya kamata ka yi wa al'umma in ka je sai Allah ya sake lura da kai ka sake samun da sauki Eh. Shi ne tausayi. Eh, amma ba kamar yadda aka yi kwanaki wannan ai an yi a nan da rai.
akwai wanda ke ana ya samu kayan da kansu yana siyarwa ana wannan tsada da ya ci gaba da sayarwa da aka ce yan kasuwa suka zo suka ce ya daina ai an yi wannan dan na ji magana har a gidan rabi
Masu sayarwa masu kwallo su sa wai ya daina yana ɓata musu kasuwa.
yau wato shi na kan kala akwai wanda suke siyan wake haka Na duk abin da kamar ba na ci ba wakila sun ce za a iya aji kamar abin da ba na ci ba ne wanda kamar barkono da sauran wanda ba abinci ne wanda shi ne na ci mujarrabi ba to an yi sauki a kan aje shi amma kamar shinkafa masara abu don ya yi tsada wannan mummunan manufa kake wa al'umma saboda ka haramun ne ka yi harinsa don ya yi tsada mutane su sha wahala kai ka ji daɗi abinci ne a yi shi na aiki ba na kan ci ko koya a'a addini son zuciya ne ya yi yawa addini kan ya riga maka tsarin sa alhamdulillah na yawan fadi din nan na ziyara da tun nan shi a wani ake kare wajen mu'amala kamar rigar fadar ga shi kana da abubuwa nuna na ya ka baro wani ya ka sayar masa shi ya yi ya saya shi kuma ya baka mai kyau misali amma ba tare da ba tare da jinkiri ba to shi yana yiwuwa Suka na ko?